بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 26 قوة جماد الآخرة hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 20 ne ko 20 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke wannan cibiya ta mu'assasatu salafiya da ke cikin unguwar gandun albasa cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a wannan littafi na ainihin wato sulamul usul na babban malami hafizul hakami rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun kwaso wasu baituka lokaci ya cin mana bamu iya abin nan ɗinsu ba wanda wannan yasa nake ganin zamu dinga ɗaukan baitukan kaɗan-kaɗan yadda mun gama sai kuma mu sake karantawa ko muna nan dai game da ainihin wato abin da ya shafi karkasuwar tauhidi zuwa nau'i biyu yanzu muna kan tauhidul ma'arifa wal isbat inda ainihin wato muka karanta baiti na ina ganin al'ahadul fardul qadirul azali as-samadu na'am eh na talatin ba daga nan muka karanta satin da ya wuce ko eh zuwa na eh al-awwalu to al-awwalu al-mubdi daga nan muka fara ko eh bil ibtida'i wal akhirul baqi bil intihai har zuwa wato wanda wa'annan baitocin gaba da an kula da su suna dauke da ainihin wato wannan tauhidi na ma'arifa domin sun kunshi sunayen Allah da kuma sifofinsa musamman al-rabbu al-khaliq al-bari al-musawwir al-awwal al-akhir al-ahad al-qadir as-samad al-bar al-muhaimin al-ali waɗannan dukkanin su sunayen Allah ne amma mala yake cewa amma al-jalil da al-akbaru da al-mubdi da al-baqi da al-fard da al-azali wayannan ba sa daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki an ambace su ne min babil ikhbari anhu azza wa jal ana so a baka labarin wane ne ubangiji mai girma da daukaka shi sa sai aka yi amfani da su wa hadha jaizun wannan kuma ya halatta babu bada labari a kawo su amma kaka dauka ainihin wato waɗannan sunaye ne wanda Allah ta'ala ya rada wa kansu su kace masa al-azali sifa ce ko kuma ainihin wato sifasa ce al-fard shi ma ba za ka zo ka kaga amma al-ahad sunansa an fahimta al-ahad suna ne al'awwal suna ne al'akhir duk suna ne amma waɗannan aljalil al'akbaru al-mubdi al-baƙi al-fard al-azali waɗannan ba sunaye ba ne na Allah maɗaukakin sarki ba ce kawai an ambace su ne a babin ba da labari wannan kuma ya halatta iz babul ikhbar aw saw min babil asma'i was sifat domin babin ba da labari ya fi faɗi da yalwa sama da babin sunayen Allah da sifofinsa shi babin sunayen Allah da sifofinsa ba a cewa abu kaza sunan Allah ne ko sifarsa sai da nasi ko daga alkur'ani ko kuma daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mun dan taɓa magana wanda shi ya tafiyar da lokacin wancan satin maganar ainihin wato ulu wanda uluwun nan nau'i uku ne akwai uluwul qahar akwai uluwul sha'an akwai kuma uluwul fauqiya duk baitukan sun yi magana kai uluwul qahar kaman fadin Allah ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadi wato qahariya dinsa da buwayar Allah madaukakin sarki tana saman kowa sannan kuma yana daban da wannan uluwul qahar din sannan yana da uluwul sha'an fi sifati wa af'ali wanda ba shi da kishiya ko kini ko wani mataimaki subhanahu wataala sannan kuma akwai ulu na uku shine uluwul fauqiya wannan shi ma dalilai masu tarin yawa cikin alkur'ani da sunna duk sun tabbatar da haka kamar yadda muka karanta wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da daidaituwar ubangiji madaukakin sarki a al'arshi da abin da ya kama da haka ina fata gane to insha Allah ina ganin za mu tashi ne a baitin hayyun ina jin ko insha Allah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace hayyun wa qayyumun fala yanamu wa jalla an yushbihahu al-anamu لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا دريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها وهو الذي يرى دبيب الذر وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق سم الصخر في الظلمات فوق سور الصخر وسامع للجهر والإخفات وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات بسمعه الواسع للأصوات bari mu fara karanta waɗannan ko malai ke cewa hayyun ubangiji ta'ala hayyun rayayye ne wa qayyumun kuma tsayayye ne fala ya namu baya bacci wa jalla ya girmama ya buwaya an yushbihahul anamu a ce wato talikai su yi kamanceceniya da shi ubangiji maɗaukakin sarki rayayye ne wanda mutuwa ba ta gabace shi ba kuma ba ta biyo bayansa sannan ƙayyum ubangiji maɗaukakin sarki tsaye yake cikin gudanar da al'amuran bayansa kuma shi a tsaye yake bai buƙatar komai wajen kowa sannan kuma kowa baya iya tsayuwa sai da ubangiji maɗaukakin sarki ubangiji maɗaukakin sarki ƙayyum ne fala yana bangiji ta'ala baya bacci alayan bagi lahu an yanam wajalla sannan ubangiji ta'ala ya girmama ya buwaya an yushbihahu al'anamu a ce ainihin wato yayi kamanceceniya ko abin halitta yayi kama da shi id laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir ko can da Allah ta'ala ya ce baya rayayye ne qayyum kuma dama akwai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum sannan bacci baya kama shi shi ma kaga akwai la ta'khudhu sinatun wala nawm sannan kuma bai yi la yushbihu al-anam kana da ayar laysa kamithlihi shay la tablughu al-awham kun hadatihi fahimta ba ta iya kaiwa ga hakikanin zatin sa ba wani saboda kaifin fahimtar sa da zai iya gane hakikanin zatin Allah babu wala yukayyifu al-hija sifatihi sannan al-hija hankali baya iya fadar kaifiyar sufar ubangiji shine wala yukayyiful hija sifati ma'ana hankali baya iya kakanta siffar ubangiji sai ai ga irin yanda siffar take ga girmanta ga tsawonta ga fadinta ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira baqin ubangiji madaukakin sarki dawwamamme ne fala yafna baya karewa kamar yadda nake karewa kake karewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram wala yabidu sannan ubangiji ta'ala baya gushewa kamar yadda gwamnatin wane ta gushe yanzu ba shi bane akai wane shi ma tasa za ta gushe ba shi bane akai wane shine sarki yanzu an kusar da shi ba shi bane akai ina fata gane kujerar wane yanzu an kawar da shi ba shi bane akan ta wani ne akai to ubangiji ta'ala wala yabidu baya gushewa kuma mulkin sama baya gushewa ghairu ma yu- wala yakunu ghairu ma yuridu wani abin da yake nufi baya kasancewa kamar yanda yanzu kaga mai mulki abubuwa da yawa su ta faruwa ba haka yake son su su faru ba amma suna faruwa don abin kila ya fi karfin tunaninsa ko ya fi karfin ikonsa to ubangiji ta'ala a ce a cikin halittarsa wani abu ya ga ya zama kadangaren bakin turu an rasa yadda za a yi da shi ubangiji ta'ala a cikin mulkinsa babu wannan shine wala yakunu gairu ma yuridu wani abin da Allah yake duk abin da kaga yana faruwa haka Allah yake nufi haka yana fa da haka wani nufin ubangiji baya kasancewa a cikin mulkinsa kamar yadda yake kasancewa a cikin rayuwa ta yake kasancewa a cikin rayuwarka ba haka kake so ba amma kuma gashi nan abubuwa suna da tafiya inda ba yadda ka iya kuma ko a gidanka ko a garinku ko a ƙasarka za ka ga akwai irin waɗannan ya kunu gairu ma turid abinda ba shi kake nufi ba shi kake so ba gashi nan yana ta kasancewa an fahimta to ubangiji ta'ala shi yasa ya bambanta da ababen halitta munfaridun bil khalqi wal irada ubangiji ta'ala ya kadaita bil khalqi da halitta ala lahul khalq wal amr shi kadai yayi halitta ba ba wanda ya taya shi ko ya taimake shi wal irada haka ubangiji ya kadaita da irada mutlaka wato nufi sakacce kai kana da iya nufinka kayyadajje nufin kan ya dace da nufin Allah shi kenan sai ga abubuwa suna tafiya kamar yadda Allah ta'ala yake nufi idan kai nufi kuma ya saba da nufin Allah sai ga abubuwan ka sun jagwalgwale saboda ba haka Allah yake nufi ina fata an gane to ubangiji ta'ala al-iradatul mutlaqa nufi wanda bai da kaidi ya tabbata ga Allah wa hakimun kuma mai yin hukunci ne jalla ubangiji ya girmama bima arada da dukkan abin da ya so ya yi hukunci da yadda yake so abin da yake nufi haka zai hukunci a kai ba mai iya bin saulamu a ƙibali hukumi ba mai bibiya ya yi hukunci ko a ce a kai court of appeal ko a tafi kotun allah ya isa an fahimta in ubangiji ya yi hukunci shi kenan kawai ba gyara ba canji ba ragi ba ƙari shi kenan magana ta ƙari in ka fahimci wannan shine ubangiji to kaga ana yi maka shimfiɗa ne akan ka gane wane ne ubangijin nan don an zo gaba ta biyu ta cewa ba kuma wanda ya cancanta abota ta masa ka gamsu cewa haka ne shi sa yanzu gaya maka ayyukansa ake ta yi irin yadda za ka gane cewa kai babu ko mai irin waɗannan sufofin da irin waɗannan ayyukan ban da shi faman ya sha wanda Allah ya ga dama wafaka husa ya datar da shi Allah ka datar da mu bi fadlihi kuma da falalasa karka dauka kwazanka ne ko iyawarka ne ko tsoron Allahnka ne ko mm fadl halala ce kawai in Allah ta'ala ya ga dama sai ya maka tawfiki ka rungumi addini akwai wanda ya fi ka lafiya ya fi ka tunani ya fi ka ilimi irin na rayuwa da sauransu amma ya bata akwai wanda in asali ne ya fi ka asali a to ga ma ƙurishawa ga su cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fatar da wasu ai man yahdillahu fa huwal muhtadi Allah ya shirye kawai shi kadai ne za ka shi shirye da haka fa man ya sha wanda Allah ya ga dama waffaqahu sai ya masa gaman katar sai ya masa gidan dogo bi fadlihi wannan kuma falala ce daga Allah kar kar ai maka falalar kuma ai maka tawfikin kuma ka dinga hura kai ka dinga hura hanci kai ka dinga daga kafada ka dinga ganin ai dama kukun dace kuma wannan sai ka saki hanya sai kuma Allah ta'ala ya ladabtar da kai da ka gane cewa falala ce ka ƙara godewa Allah akan falalar da kai ya zabe ka yi maka tare da cewa akwai ire-iren ka waɗanda suka fi ka wasu abubuwa da yawa Allah bai musu wannan falalar ba wa man yasha wanda kuma Allah ya ga dama adallahu sai ya batar da shi bi adilihi kuma ba zalunta sai ba da adalcinsa don Allah baya a zalunci an fahimta da haka adalci Allah ta'ala in ya ga dama kuma sai ya batar da wani kuma ba zalunta sai ba don kan wani ya ce a to an shiri wannan an an abin nan wannan shi kuma matar da shi duk gaba ɗayan mu da shiryayyin da matattun gaba ɗaya Allah ya koma da annabawa kowa ya ware ya ce wayannan shiryayyu kuna aikowa gaba ɗaya ka aiko mana kuma ya saukar da littafai ga gaba ki ɗayan mu amma hidaya ce kuma ta taufik to ita kuma sai Allah sai wanda Allah ya ba da haka ba ka da ikon ka ce ai kai an zalunce ka an tabar da kai a'a abinda wancan ya biye shiryu kai ba an saukan ma da shi an aiko ma annabin ba wai ware wannan manzan aka yi aka ce na suwa na bane sannan qur'anin da aka saukan ba a ware an ce na suwa na bane duk gaba ɗayan ku aka sauka tare aka dinga karantar da ku wancan ya karba kai kuma ba karba ba to me aka yi maka ai inda aka yi zalunci inda shine inda haƙƙinka ne aka hana ka yanda Allah ta'ala ya yi ba wancan haƙƙin da yake da shi ya ba shi rai ya samar da dukkan abubuwan da zai rayu ya kuma ce ya halicce shi ne da ya bauta masa kai ba kuma an gaya ma haka kuma Allah ya faɗa a wurare daban-daban wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to sai kuma aka yi maka duk wannan bayanin wancan sai ya karba ya runguma ya ce wannan shi kuma ya fandare ki da aka ba wanda aka zalunta da aka wancan ba iyawarsa bace falala ce wannan ba zalinta su aka yi ba adalci aka yi masa na ba ta gani famin humus shaƙiyu wa sa'idu don haka sai zama a cikin su halittar ubangiji akwai a shaƙiyu taɓaɓɓe wa sa'idu da kuma mai arziki allah ka sa mu zama sa'idu eh allah ka raba mu da shaƙawa da haka a cikinsu sai aka samu a shaƙiyu taɓaɓɓe daga ainihin wato rahamar allah wasa'idu sannan a cikinsu kuma akwai as-sa'id mai arziki wanda ya azurta da rahamar Allah waza wannan sa'id din waza wannan ismul ishara din lis-sa'id waza wannan wanda Allah ya azurta shi muqarrabun sai Allah ya kusanto da shi sai zama makusancin Allah waza wancan shaqiyin kuma daridu sai Allah ya kore shi daga rahamarsa an fahimta wannan sai zama makusanci saboda ya zama sa'id wancan kuma ya zama korarre fan saboda ya zama shaƙi an fahimci baitin karka ɗauka Allah ta'ala haka yake yin abubuwansa ba hikima sai mala ya gaya ma da wancan da aka kusanto da shi saboda ya zama sa'id da wancan da aka nesantar da shi saboda ya zama shaƙi karka ɗauka Allah ya yi abin ne da ka bi hikimatin akwai hikima baligatin wato kuma hikima ce ƙololuwar hikima kazaha da ya hukun ya kaddara ta shine li hikimatin saboda wata hikima baligatin wadda ta kai matuƙa ita hikimar qadaha wadda shi ga dama ya hukunta ta a haka yastaujibul hamda kuma ya cancanci a gode masa alaqati daha akan zartar da wannan hikima ya cancanta wa huwa alladhi yara dabiba dharri ana sake gaya ma wane ne dai ubangijin nan ne wahwa shine dai alladhi yara wanda saboda kaifin ganinsa da kuma ganinsa marar iyaka sabanin ganina da ganinka har saboda fadin ganin Allah yara yana ganin dabibar zarri tafiyar ya karamar tururuwa ko kiyashi fi zulumati a cikin duhu cikin duhun kasa ga wata halittar Allah can yan tana tafiya kuma ga kankanta ga duhu Allah ta'ala yana ganinta ya san inda za ta ya san abincinta shi ya halice ta ya san kwana nawa za ta yi a duniya duk Allah ta'ala yadda ya san naka kaka ɗauka kai halitta ce mai girma an yi kaza har dabiban zar ba ma ita zar ɗin ba tafiyarta ka duba da kiyashi ko kai zai hau cikin kai ta tafiya in ba ya cije ka ba ko kuma ka ɗan abin nan kila sai ta yawo ma baka ji shi ba saboda kankantarsa amma wannan tafiyar da ɗan kiyashi yake yi ɗan ƙarami kuma tafiyar ma a cikin duhu Allah yana gani to ballantana kai kana tunanin a wani guri da zaka shiga wani sako da zaka kuya ka laɓe ka wani abu Allah bai ganka ba in dai har yana ganin dabibar zar fi zulumat kuma tafiyar ɗan ƙaramar tururuwa kuma a cikin duhu Allah yana gani sai ka shafa wa kanka fauka sum yake cewa fauka summi sakhari kamar yadda kuma yana ganin ta in tana tafiya akan falalan dutse shine summu sakhari katin dutse shine as-sakhar tana tafiya akan sa Allah yana gani wa sami'ul lil jahri wal ikhfati ubangiji ta'ala sami'ul mai ji ne lil jahar ga dukkan abin da aka bayyana wal ikhfati da kuma abin da aka boye hatta ka je daidai kullum mutum ka rada masa wata magana da ba wanda ya ji a cikin gurin Allah ya ji to ballantana wanda aka bayyana sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar duk ɗaya ne ko ka Allah da karfi ko kai a ciki ko kai rada Allah ta'ala ji ya ji me kace bi sam'ihi alwasi' da sautin wato bi sam'ihi da jinnan nasa mai fadi lil aswati ga sautuka kuma ba sautuka ba sa cakuɗe masa yanzu zamu zo nan duk mu rude mai tayin abin nan wannan yana kaza wannan yana kaza duk yana bambancewa wani kaza duk yana jin sautuka wanda kila inda za a zo nan a yi ta hargowa sai ka ce wurin wurin an cakuɗe ana ta hayaniya wallahi ni ban ma jin ba na jin me ake fara Allah ta'ala duk yana ji wannan sarkewar sautukan nawa ya shiga naka nawa ne ya shiga cikin nawa ne baya sa Allah ta'ala ya kasa bambance sautin ka da sautin wani ya kasa gane me ka faɗa me wani ya faɗa dan ka gane jin Allah ba ba ni irin sa kamar yadda ganin Allah ba wani mai mai kaifin gani ko da zai ƙara da wata na'ura da zai gani irin ganin Allah babu shi domin shi sami wato yara da biba zarri fi zulmat sannan kuma يسمع للجهر هو سامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات وكذا لا يستطيع أحد أن يتوهم أو يتخيل حقيقة ذاته kar ma ka bata lokaci babu wani mahaluki da yake da iko da dama da zai iya fahimta ko ya tunanin hakikanin ga yanda zatin Allah yake ka zauna ka shiga kogin tunani zaka halaka ba sa ka ba wanda ka sani kake ka gani shi za ka iya faɗa yadda yake ubangiji ta'ala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ta ta baba ya ga Allah bai ga Allah ba bai gan shi ya ce nurun inni arahu an ce shin kaga ubangiji madaukakin sarki ce haske na gani haske lokacin da annabi Musa ya ce abin nan rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا يا كما تي انا سنيا قال الله فلما افاق قال سبحانك تبت, تبت اليك وانا اول المؤمنين ta fata gani da aka wala yukayyiful aqal sifatihi subhana da aka ba wani mai hankali saboda kaifin hankalinsa da zai iya fadar kaifiyar sufar ubangiji babu ana sanin ubangiji ne da ayoyinsa da sufofinsa da ya fada cikin hadisai da sauransu da wannan kawai zaka amma gane hakikaninsa babu wanda zai iya fala ya'lamu kaifa huwa illa huwa ba wanda ya san ya yake sai shi shi ya san yanda yake فالواجب علينا الإيمان به وبأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت zauna lafiya kawai abin da aka wajabta maka kai imani da shi kai imani da sunayensa da sufofinsa ka kuma gudanar da sunayen da sufofinsa kamar yadda suka zo kakkai musu tawili ubangiji ta'ala ya kadaita da halitta kamar yadda ya ce hal min khaliqin ghayrullah hal min khaliqin ghayrullah akwai wani mai halitta banda Allah ne babu والإرادة كما قال تعالى إن الله يفعل ما يريد الله إذا أيك تعبون يكيني فمنهم الشقي والسعيد هكا الله تعالى يفعل كما القرآن فمنهم شقي وسعيد هكا الله تعالى يفعل أتكم متاني أكوي شقي أكوي سعيد والشقاء والسعادة والقرب والدرد كل ذلك بعدله وحكمته وفضله سبحانه da tabewar da arzikin da kusantowar da korewar ko korar duk waɗannan da adalcin Allah da hikimarsa da falalarsa subhanahu wa ta'ala na fata an fahimta sannan baiti na kusan biyan karshe ganin ubangiji madaukakin sarki an ru'ya wal basar min sifatillahi ta'ala ka gane cewa da ru'ya gani yana cikin sifofin Allah madaukakin sarki wa huwa samiul basir wa qawluhu inni ma'akuma asma'u wa ara wallahu jalla wa ala yasma'u bi sautin yana ji da wani irin bi sam'in da wani irin ji kamar yadda na Aisha ita da kanta take cewa alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat godiya ta tabbata ga ubangijin da jinsa ya yalwaci sautuka to sai mu karanta baitukan gaba ko wayannan sun fito fili to mu je wa ilmuhu bima bada wa ma khafi أحاط علما بالجلي وبال... و- بالجلي والخفي
بالجلي والخفي أحاط علما بالجلي والخفي أحاط علما بالجلي والخفي وهو الغني بذاته سبحانه وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه جل ثناؤه تعالى شأنه وكل شيء رزقه عليه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مبتكر إليه وكلنا متكر إليه كلم موسى عبده تكليما كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحصاء كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى به سبعة أبهر والبحر تلقى به سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل عان والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني قالت وليس القول منه فاني والقول في كتابه المفصل والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل بأنه كلامه المنزل to yake cewa ilmuhu bima bada wa ma khafi wa ilmuhu da ilimin ubangiji saninsa bima bada game da dukkan abin da ya bayyana ya fito fili wa ma khafi da kuma abin da ya buya ahata ilman ya kewaye da sani biljali game da abin da ya bayyana wal khafi da kuma abin da ya buya wa huwal ghani bi dhatihi subhanahu ubangiji subhanahu wataala shine al-ghaniyyu mawadaci bi zatihi da zatinsa subhanahu sarki ya tabbata a gare shi jalla thana'uhu yabonsa ya girmama ta'ala sha'anu al'amarinsa ya daukaka wa kullu shay'in kowane abu rizquhu arzikinsa alaihi yana wajen ubangiji wa kulluna dukkaninmu mubtakirun ilaihi mabukata ne zuwa gare shi kallama Musa ubangiji yayi zance da annabi Musa abdahu ba wannan nasa takalima zance walam yazal bai gushe ba aliman masani ne bi khalqihi game da halittarsa kalamuhu zancensa jalla ya girmama anil ihsa'i gabarin kididdigewa wal anil ihsa'i gabarin lissafewa wal hasar da kididdigewa wan nafadi wal fana'i da kuma ƙararwa ko ƙarewa law sara qalaman law da za a ce jami'u shajari gabaki ɗayan bishiyoyi sara a kalaman duk su zama gamba su zama alkalami walbahru sannan a ce ga teku tulka sab'atu abhurin a kuma jefa masa wasu tekunan guda bakwai fiye a cikinsa wal khalqu taktubuhu kuma halitta a ce taktubuhu suna ta rubuta zancen Allah da kalmominsa bi kulli anin a kowane lokaci fanat to da waɗannan alƙaluman sun kakkarye sun ƙare tekunan nan da suka zama tawada su ma da duk sun kare walaisal qawlu minhu fali amma zancen ubangiji bai kare ba wal qawlu fi kitabihi al mufassali magana a cikin littafinsa al mufassali mai fayyacewa bi annahu saboda cewa shi kalamuhu zancensa ne al munazzali abin saukarwa wa ilmuhu ilimin ubangiji madaukakin sarki ma'ana yana daga cikin sufar ubangiji al-ilmu wal ihata bi kulli shay wato ubangiji iliminsa ya yalwaci komai ya kewaye komai shi sai ce wa ilmuhu bima bada wa ma khafiya sanin ubangiji game da dukkan abin da ya bayyana ma'ana ubangiji ya san duk abin da yake a bayyane wa ma khafiya da duk abin da ya buya ahata ilman ya kewaye da sani biljali ga dukkan abin da yake a fili ya fito fili wal khafi da kuma abin da ya buya ya kewaye shi da sani Allah ya san shi ciki da bai fiye da yadda shi ainihin abin ya san kansa da haka ɓuyan abu baya hana Allah ta'ala ya san shi da haka da ya bayyana da ya ɓuya da Allah ta'ala ya sani ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir a ce wanda ya halitta bai san halittarsa ba da haka ubangiji ta'ala iliminsa ya shiga fadin ilimin ya yalwaci komai Allah ya san komai tun kan komai ya kasance ko ya faru kamar yadda Allah ta'ala ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma dan ku sani cewa Allah mai cikakken iko ne akan komai kuma hakika Allah ta'ala ya kewaye kowane abu da sani innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa ya san abin da ya bayyana da abin da ya buya wa min sifatihi yana daga cikin sufofinsa al-gina al-mutlaq wadata marar iyaka wadata mutulaka duk wani mawadaci za ga wadata ta tana da limit tana da iyaka ya mallaki kaza bai mallaki kaza ba ya kai matakin kaza ko yana da kaza yana da kaza amma bai da kaza bai da kaza to shi ubangiji ta'ala wadatar sa mutulaka ce kuma duk wani mawadaci da ba mawadacin bane daga baya ya samu wadatar shi ko wadatar ubangiji zatiya ce an bayyana fala ya hataju ila shai shi yasa za ga ubangiji bai bukatar komai a wajen kowa domin inna Allah huwal ghaniyyul hamid Allah madaukakin sarki ya ce shi al-ghaniyyu ne wadata kuma mutlaka wadda ba ta da farko ba ta da ƙarshe wa jami'ul khala'iq amma dukkanin halitta mutane da aljanu da dabbobi da dukkan wata halittar Allah mubtaqirun ilayhi masu tsananin bukatuwa ne zuwa gare shi kamar yadda ya ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku sani ku dinnan gabaki ɗayan ku ba ware ba annasu duk kowa ya shiga ciki fararen mu da bakaken mu larabawan mu da bobayin mu mazan mu da matan mu kananan mu da manyan mu duk mun shiga cikin ya ayyuhan nasu Allah ta'ala ya kalle mu gaba ɗaya kudin gore ya ce antumul fuqara duk talakawa ne talakawan Allah ne kuna da bukatuwa ilallahi zuwa ga Allah wallahu shi ku Allah huwal ghaniyu shine al-ghaniyu mawadaci wadata wadda take mutlaka alhamid kuma godadde wa jami'uha rizquha alai gabaki ɗaya halittar kuma arzikin su cin su shan su lafiyar su gurin zaman su da dukkan arzikin su alai yana wajen Allah yana kan Allah shi ya halicce su shi ke ci da su shi ke shayar da su ya ba su iska ya ba su rana ya ba su ruwa ya duk gaba da shi ya halicce su ba ka da komai naka ballanta naka dinga karɓar umarni ko kuma ka ce za ka yi abin da ka ga dama kai da ka faɗo saboda tsiya da talauci ko ɗan kamfai babu haka ka zo duniya saboda talauci dan ka nuna maka cewa kasashe ne kai gajiyayye ne kai ta kowace fuska da ka tashi maimakon dai ka dan hado da wando ashe kai ka zaɓi maka zo Allah ta'ala shi ya halicce ka haka an fahimta zabi da haka da ka zo din a nan ka samu rigar a shi san ka tashi koma kuma dai ka aji ka ajiye gidajen ka ajiye motocin ka ajiye stattukan ka ajiye kamfanonin ka ajiye akawun din naka ka ajiye atm din naka duk ka ajiye komai kuma ka koma ilai sai a nan da ɗaya ka a cikin wani ɗan fale-falen yaji kenan kawai ka zo ba komai ka koma ma ba komai dan ka san ashe da kai da kaya duk mallakar wuya ne ashe kai din da abin da ka mallaka duk na Allah ne shi sa da ka zo ka dan ci wani abu na arziki yace to lokaci yayi ka karbe abubuwan sa yace to shikenan na sallame ka kenan sai ka koma وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين babu wata dabba wata halitta a ban kasa ba ce arzikin ta yana wajen Allah ba hannun wani arzikin kai kyau ballanta za ka yi takaicin ya rike ba kai yanzu arzikin ka wallahi wata rana ai wani sata kama ka wani wallahi ba zai baka ba billahi lazi sai ka zuwa shi ka bata masa rai baka sani ba ci billahi lazi baka yau ba za ka ci abincin rana ba wallahi sai da daddare kai ta hamma kai amma ko yana so ko baya so ka bata masa ko ka gyara masa arzikin a hannun Allah yake kenan yana so baya so ya ganka da riga baya so ya ganka ka ci abinci baya so ya ganka kuma ya ganka da lafiya ka kana ta harkokin ka amma wallahi inda arzikin ka a hannun wani yake hmm, da ka gane kura to arzikin yana wajen Allah kawai ka nema wajen sa manta da kowa kawai duk abin da kake so kawai tafi wajen Allah ka nema wajen sa wa min sifatihi al-kalam akwai baitukan da muka faɗa na kalamuhu jalla kallama Musa abdahu takalima to wannan gabar ita ma sai ma da ce yana daga cikin sifofin Allah fa al-kalam magana zance domin wa kad kallama Musa takalima yayi zance da annabi Musa sami'ahu minhu kuma annabi Musa ya ji zancen biduni wasuda ba tare da dan aike ba ba wani tsali wa ma tilka bi yaminika ya Musa قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارم أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سير wannan duk zance ne annabi Musa ya haji domin an ce menene hannunka Musa ya ce sanda ta ce ya Allah hi asaya ashe ya ji atawakkau alaiha ina dan dogara akanta wa ahushu biha ala ghanami ina kuma karkaɗo dabbobi na ganyen bishiya da sauran abubuwan bukata waliya fi ha ma'aribu ukhra kuma ina da wasu ainihin wato amfanin nukan da bukatu da nake yi da ita Allah ya ce jefar da ita Musa alkiha ya Musa ashe Musa ya ji sai jefar sanu'idu hasirata alula ce zamu dawo da ita yana yadda ita fa idha hi hayyatun tas'a qala khudha yace da kayar din ta zama mucijiya ya tsorata ta dauko ta sanu'idu hasirata alula kar tana dawo hannunka za ta zama sanda واضمم إليك جناحك آه آه. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى yace wannan ita ma ka rike ta ita ma wata mu'jiza ce za ta yi amfani wannan tattaunawar da Annabi Musa da Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya masa magana kuma ya ji ai kalamuhu subhanahu la yumkinu ihsa'u sannan ka sani zancen Allah ba wanda ya isa ya lissafe shi wala hasuruhu ko kididdige shi babu wala yanfadu wala yafna domin zancen Allah baya karewa kamar yadda Allah ta'ala ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati Allah li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bi mithlihi madadan Allah ta'ala ce ka ce da za a ce teku ta zama tawada shine midadan ta zama tawada li kalimati rabbi da za a ta rubuta kalmomin zancen ubangiji zancen ubangiji ta rubuta lanafidal baharu ka duba dai tawada yanzu ko cikin kofin nan aka ce tawada ce ai za ka yi rubutu ko qur'ani za ka rubuta za ka yi dai kafin yambarin ka ya kare ba ka ganin sai ga an dan dade kun san yambari yayi ko eh wani me shi yawa kamar wannan kala-kala in kada alarar mu ai za ga akwai wata kala wata yalo wata ja wata kaza banda bakatta wada da kasani wannan shine yambari na jin bakwai makaranta allo wani islamiyya kuka yi kuma su kuma sai yawa sai biro da don zirko to Allah ta'ala ce da wannan tawada ta ƙare kabala an tamfa da kalimatu rabbi ka duba ba a ce teku gaba ɗaya ta rikide ta zama tawada Allah ta'ala ce a dinga rubuta zancen Allah kalmomin Allah da kogin ya ƙare kaf ma na fi da kalimatu rabbi kalmomin ubangiji na ba su ƙare ba walau ji ina Allah ce ko da za mu zo bi misali da makamancin wannan tekun madadan da yawa a kuma ƙaruwa a kuma ƙaruwa a ta rubuta sai dai tekunan su ta ƙarewa amma ma na fitar kalimatu rabbi a wani gurin ya ce lau anna jami'al ashjar wato da a ci gaba ɗaya bishiyoyi al'ar da suke ban ƙasa ju'ilan a kalaman duk wata bishiya da ka sani ka shiga gidan zuwa inda ma ka ga bishiyoyi nan bila adadin a ce duk gaba ɗaya a fike su su zama alƙalami duk wata bishiya da ka sani karamarta da babbarta a fike ta ta zama gamba ta zama alƙalami wa ju'ilal baharu midadan a kuma sa duk wani teku ya zama shi kuma tawada ai hibran tawada laha wa ma'a hadal bahr sab'atu abhuri ukhra tare da wannan kogin kuma a samu wani tekun kato shi ma guda bakwai a ƙara kai wa kutibat biha kalimatullah ai ta rubuta kalmomin Allah ba dare ba rana 24 hours ai ta rubutu ba tsayawa la takassaratil aqlam da duk alkalman sun kakkarye saboda an cinye su an kuma fikewa an domin ana yayi ainihin wato a abin nan kan za ga ya kare ko sai an kuma fikewa a kuma kan ya kuma kare a kuma fikewa har sai sun kakkare ni sun kare wala bidama'ul abhur sannan ruwan wannan tekun da ya riki da ya zama tawada shi ma sai ya kare qabala an tamfa da kalimatullah kafin kalmomin Allah su kare qala Allah ta'ala walau anna ma fil ard min shajaratin aqlamun wal ba'd yamutuhu min ba'd min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim wannan ana gaya maka faɗin kalmomin Allah da yawansu wal qaulul haq was sawabu fil qur'an sai kuma ya tafi magana game da shi kansa alqur'ani yake cewa wal haqu wal qaulul haq was sawab zance na gaskiya kuma na daidai fil qur'an al karim game da alqur'ani mai girma annahu kalamullah lalle alqur'ani zancen Allah ne almunazzalu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar da shi ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fata an gane shine ma'ana wal qawlu fi kitabihi al mufassali bi annahu kalamuhu al munazzali ka sani lalle zance game shine wal qawlu fi kitabihi maganar da ta zo ko magana game da littafin Allah al-mufassali mai fayyace komai ya gaya ma ga gaskiya ga ƙarya ga shirya ga bata ga hanyar daidai ga hanyar bata bi annahu kalamu lalle wannan littafin zancen Allah ne al-munazzali wanda aka saukar wa aka saukar wato zamu ji abaiti kan gaba sai mu ji alar rasulil mustafa khairil wara ليس بمخلوق ولا بمفترى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وبالأيادي خطه يسطر يسطر يسطر وبالأيادي خطه يسطر وبالأيادي خطه يسطر ويا rubuta wani abu ba wannan ba daidai ne wa kullu dhi makhluqatun haqiqa وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألهان صوت القاري فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا kalla wala asdaqu minhu qila to yake cewa wal qawlu fi kitabihi al mufassal wancan baitin kenan magana game da littafin sa al mufassali wanda ke fayyace abubuwa bi annahu lalle abinda zaka faɗa abinda ake so ka kudurce shine ka kudurce cewa shi kalamuhu zancen Allah ne almunazzali wanda aka saukar da shi wa aka saukarwa sai ce alar rasulil mustafa littafi ne da aka saukar da shi ga manzan nan al-mustafa zababban nan khairil wara fiyayyen talikai laisa bi makhluqin da aka wannan littafin ba abin halitta bane wala bi muftara ba kuma ƙarya bane ba abin da aka kirkira bane shine muftara ba abin da aka kirkire shi bane yuhfaz bil bil qalb littafi ne da ana haddace shi bil qalbi da zuciya wa bil lisani kuma da harshe yutla wa bil lisani yutla ana kuma karanta shi da harshe kama yusma'u bil adhani kaman yanda ake sauraron sa da kunnuwa kaza haka ma kuma bil absari ilaihi yunzaru yunzaru ilaihi bil absar ana kallon shi wannan littafin bil absari da idanu wa bil ayadi khattuhu yusattaru haka kuma khattuhu rubutunsa yusattaru ana rubuta shi bil ayadi da hannaye aka je ka tarar da gwani a cikin tsangaya ko a zaure yana ta rubuta alkurani ko wa kullu dhi na khutu a gyara khattuhu khat ay rubutu kenan ko eh a gyara ba khutuhu bane sai a gyara wanda na sai rubuta masa khut wa kullu dhi duk waɗannan makhalukatun kaga zuciyar hannun kunnan idan hannu duk da ake abinan waɗannan duk gaba ɗansu zi waɗannan ismul ishara ɗin makhalukatun ababen halitta ne hakika wannan alal akan hakika kan gaskiya haka duna kalamin bari ilhalika amma banda zancen makagin halitta shi kan ba halittacce ba ne kamar yadda shi makagin halittar ba halitta ba ne to zancensa ma ba halitta ba ne wato ku dinga fahimtar littafan aƙida galibi raddi ne da rushe wasu aƙidu marasa kyau duk lokacin da kake so musamman abin da ya shafi aƙidu kamar yadda muka karanta a wancan almawa ta ƙadus sahih ka ce baka da aƙida ita ma aƙida ce dole ne ya zamanto kana da wani abu da ka kudurce game da Allah game da manzan Allah game da addini game da komai ko mai kyau ne ko mara kyau abin nan da ka kudurce shine aqida in mara kyau ne a ce maka to aqida ka bata da kyau in mai kyau ne a ce kana da kyakkyawar aqida da haka akwai waɗanda suka tafi kan alƙur'anin nan zancen wato Allah yana magana amma ba sauti ba harafi ba waye ba waye to kuma gashi kaga an ce Allah ya yi zance da Annabi Musa Annabi Musa ya ji ina fatan gane to kuma nan ma sai sake gaya maka cewa akwai waɗanda sufa suka ce alƙur'anin nan makhaluki halittarsa aka yi shi ba kamar yadda aka halicce da aka halicce ka aka halicci sauran halittun Allah shi wa alƙur'anin nan halittarsa aka yi ina fatan gane to shi sa sai yake so ya nuna maka waccan fahimta kuskure ce to tunda kuskure ce sai yake so ka gyara sai ce wa kullu zi duk waɗancan abubuwan da ka ji an ambace su makhalukatun ababen halitta ne hakikatan na hakika duna kalami bari ilkhalika amma ba banda zancen makakin halitta kana ce ai mutane sun saurara da kunne sun karanta sun haddace sun rubuta ka dauka to shi ma abun rubutawar abun karantawar abun ganin shi ma abun halitta ne dan ka fayyace tsakanin wancan da wannan an bayyance ni jallat sifatu rabbina arrahmani wato sufofin ubangijinmu mai rahama jallat sun girmama an wasfiha gabarin sufanta su bil khalqi da halitta wal hidthani da fararwa a ce ai su ma fararru ne fa sautu sauti wal alhan da wato shi ma dai wato sauti ne shi ma alhan ina fata an gane ko kuma rerawa fa sautu da sautin wal alhanu da rerawar sautul qari wannan sauti ne na shi mai karatun kun fahimta sautin da ake karanta littafin Allah da kuma rera karatun da ake yi wannan sautul ƙari sautin shi mai karatun lakin na malmatulu sai dai shi kuma abin da ake karantawar ƙaulul bari zancen ubangiji ne mai halitta ma qalahu la yaqbalu tabdila abun duk da ubangiji ya faɗa baya karɓar canji ko musanye shine tabdil an fahimta ma qalahu abun da ya faɗa la yaqbalu tabdila baya karɓar canji kalla ba haka bane wala asdaqu minhu qila kuma babu wani mafi gaskiyar zance minhu sama da shi bangiji madaukakin sarki ina fata an gane da haka zancen Allah lalle duk da ana jin sa kamar yadda Allah ta'ala ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah kaga shi ana ji inna nahnu nazzalna dhikra ko inna nahnu naz- ah, inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzilan kaga almunazzal kenan ala afdali khalqillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam shi alqur'ani laysa bi makhluqin wala bi muftara sai dai fa huwa yuhfazu bil qalb ana haddace shi a zuciya wa yutla bil lisan ana karanta shi da harshe wa yusma'u bil adhan ana kuma jinsa da kunne ka- wato hujja akan ana haddace shi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm fi suduril ladina utul ilm kaga haddace shi suka kenan dalilin karanta shi da harshe ko shine la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kaga shi ana karanta shi da harshe sauraro da kunne kuma wa in ahadu minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah kaga duk baitukan sun samu ayoyi wato duk inda malai ya motsa ayoyi ne suke ta tattare shi ta ko'ina da haka baituka ne amma kuma ayoyin alkur'ani ne ake gaya mana su ana ganinsa da ido ana rubuta shi da hannu kamar yadda muke gani a cikin masahib alkur'ani ko waɗannan gabaɗayansu alƙalb wal lisan wal azan wal basar wal aidi makhluqa waɗannan duk ababen halitta ne amma kalamun lahi fa huwa munazzalun ghairu makhluq shi kuma ba abin halitta bane ina fata an gane domin inna sifatin lahi azza wa jalla laysa muhdatha wala makhluqa sufofin Allah madaukakin sarki ba fararru bane ba kuma halitta su akai ba wahiya ajallu min zalim laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir da aka fasautu wa tartil alladhi bihi yutla alquran wato da sautin da rera wanda ake karanta alqurani min sautin qari almakhluq wannan sauti ne na shi mai karatun wanda shi kuma abin halitta ne amma almatulu amma shi abin da ake karantawa huwa alquran shi alquranin fa huwa min qaulillahi albari wa ghairu makhluq shi kuma ba abin halitta bane ina fata an gane to sai mu tsaya nan aya waccan kuma gaba ta karshe da yake cewa la yaqbalu tabdila dama kaga muna da aya shi ma la ta- la tabdila li kalimatillah da kuma wa man asdaqu minallahi qila sune waɗannan baitin na dan gwan karshe insha Allah sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya ji mana subhanallahi wa bihamdihi
Okay, okay.